a ci gaba da karatu a ɗan dalilin sauri da hadisun jami'in sauri wanda babban malami a yawan hukumar da hukumar da ke a zambiyi zai tsara shi daga sauri jami'in karatun mu zai ci gaba hadisi na dubu ɗaya da goma nan ne ko babu nayi an talakta rukuban nan ne babu nayi an talakta rukuban baban da zai bayyana mana hani da aka yi a kan tara ayarin da suke kawowa kaya addinin musulunci baya halitta yan kasuwa ko dillalai su tara madigan da suke kawowa kaya a bakin gari tun kafin su shigo kasuwa wannan madigai babu bambanci madigan da suka noma abin ne ko suka kiwata ko kuma madigan da suka yi fatauci ne suka tahi suka siyo daga wata uwa duniya matukar ne ba su da labarin kasuwa to baya halitta a tare su hanya amma 'yan kasuwa ne ko kuma madigai ne sun je su ƙauyuka sun so zabi da kashi sau da haka sun kira a wayaye aka ce to ai kaji sun tashi 'yan ƙaramar da za a sai da maka jika kasa kaga ai yanzu suna da labari ta waya sun sayar da kasuwa take dama mecece illar da ta hana kenan illoli ne guda biyu akwai illa ta karya zaman to an daki hancinsu akwai kuma illa ta ragowa talakawa kuma masu sayan kaya kaga in ka ce ai suna da labarin farashi to ai ka a bar su su iso su duro da kayan kasuwa yana iya karya kasuwanni in misali a ce duk kajin sun kakkare sun yi tsada me ya jawo tsadar su rashin su go to yanzu in aka ba su labarin sun yi tsada sai zaman to ba su kawo kaya ba kaga za a cutar da talaka masu su in ana ga su in canza in aka saya an da kyancin su to kaga kenan ko ma a kaka yake ko da ayari sun kira a salula nawa ake sai da aiwa ke ya tashi yanzu kaza ake sai da shi sun ji labari ko sai ka tare su hanya suka ce kaza ne to yanzu inda baka tare su ba sai suka duro da waken nan su kasuwa wancan ya ka wancan ya ka me zai bayo farashin shi zai kare kaga kenan illar da ta sa aka yi hani biyu ce akwai illa shi mai saidawa in ka tare shi a hanya za ka iya sai da aka akwai illa in ka tare shi a hanya ka sai kuma zai zama abin ya yi karamci a kasuwa za a takura masaya to kaga kenan baya halitta ko ta wace hanya a tar ayari an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi'u ba'dukum ala bay'i ba'din baya halitta ɗayan ku ya jira kan cinikin dan uwan shi don lokacin da ake tantaunawa tsakanin mai sai da mai saidawa to baya halitta kai ka kutso kai wala tarqaw sil'a kar ku tare haja hatta yi wa baku biya ilisu har sai an gangaro da ita zuwa kasuwa wannan in kaya sun zo kasuwa babu ne amma a bakin gari wannan baya halitta hadith na kitabu biyu aya mai metu babu labi wa ala bai akhi wa la sum ala sum an kaya bai metu babu ma ya khutuba ala khutbata akhi hatta yanki haƙuyada wannan hadithi yana nuna mana yadda addinin musulunci yake lefa maslaha ta talakawa da maslaha ta masu dukiya don tabbatar da ƙa'idar la tarara wa la dirara babu bayyana zabibi bi zabibi wa ta'ami bi ta'ami wannan babu zai bayyana mana hukuncin lokacin da za a yi cinikayya na nau'in abinci kala ɗaya wake ne kala biyu da ɗan arewa da wanda yake da fari da kuma wanda yake kenan wanda yake ba fari ba ko da rado-rado da ƙanana to yanzu sai kake da tiya biyar na ƙananu sai kake san rado-rado shi wancan rado-rado ana sai da tiya shi shika wannan kuma ragowa ana sai da shi misali 150 to kai sai kake ra'ayin wancan rado-rado yanzu in ka ba da tiya biyar dole sai ka raba shika da hamsin saboda ya fifice shi a kudu a'a saboda ai nau'i ɗaya ne sai dai in ma ya zama baban taimakekeniya ina son kalan naka in baka tiya biyar to ban tiya biyar in kuma ba haka ba in sai da tiyata biyar ɗari da hamsin hamsin in cika da hamsin hamsin in sai wancan manyan nan kenan sai dai a yi wannan wannan kuma duka don saboda karewa kenan zamantakewa ba akwai abin da musulunci ya bar shi a babin taimakeke ne shi ba wani abu ne na a cire ba a taimakeke ne ne saboda haka naman saniya naman awakai kana da naman tumakai ko raguna sai wannan yana da saniya sai ke son naman saniya to za a nan gurin ba za a ce ba ka ƙara mun kaza a kilo ɗaya na wannan kilo ɗaya na wancan in kuma ba haka ba in kuɗi ya bambanta to sai dai waɗin sai da nawan mai arha sai kuma in sayi wannan naka sau da duk jinsi ne duk lokacin da jinsi ya zama guda ɗaya to babu zancen tafadul babu zabibi bi zabibi masanya cinikayyar zabibi da zabibi kaga zabibi za ka iya samun baki za ka iya samun wanda yake ja za ka iya samun masara shi ne inabi lokacin da ya bushe yadda yana ɗanye launin shi yake bambanta haka bayan ya bushe to yanzu lokacin da za a yi shagon na wannan ya za a yi wa tsama bi tsami abinci nau'in abinci da nau'in abinci shi ma ya za a yi masanya wa anhu radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam anil musabana annabi sallallahu alaihi yayi hani akan musabana wal musabanatu yace musabana bai'u samari bit tamri kaila shine bai'u samari cinikin ‘ya'yan itace ɗanye bitamri kaila da kuma busasshen dabino wanda yake aunanne kai ne kake da magani kuma ke da busasshen dabino to baya halitta yanzu misali in ce wannan dabinan na watiya arba'in ne zan sayi magakar shi wabe zabib bilkarin kaila ko kuma cinikin zabib da kuma inabi ta hanyar aunawa wannan bayan halitta kenan ciniki na ɗanye da kuma wanda yake busashe duk lokacin da ya zamanto nau'in abinci kala ɗaya ne to bayan halitta a yi fifiko ta faduli ba kuma ya halitta a yi mi jinkiri kenan sai dai in baka kabani in baka kabani ba tare da kuma na ƙara ma ba zai a ce tiya uku wannan tiya ɗaya wannan tiya biyu da rabi wannan tiya biyu wannan a sannan ba a cinikin ɗanye da busashe saboda ai ɗanya in ya bushe zai motsi kaga kenan da akwai nau'i na jahara da kuma ƙari saboda in ya bushe zai rabu wannan kuma tuntuna a bushe ki wannan hadisin yana nuna mana hukuncin masanya abinci wanda yake jinsi ne duk abin da yake kala ɗaya ne to a baban taimakekeniya ne in za mu yi masanya ɗanye da busashe ba za a yi jagwal ba a wannan tsakanin sai dai ɓangaren mai ariya a raya mutum ne ya baka karo ya baka aran gona ka noma ya shiga sai gama ga yake mangari to yanzu wannan ya halitta magar da za ka kawo ma iyalinka sai ka ba shi bushashi ka zo sai ka ga tumu sai kake ra'ayi ko ɗanyen bushiya sai kake so kai kuma kana da busashe can ɗanyen wake he kake so adadin da kake so yana da yawa kai kuma busashe gare ka zamanin da ba kamar yau bane a ce duka kudade na gurin wanda suke na takarda kudade na kaza akwai karamcin kudi kaga dama ce da kayya ana iya yin masanya in ba da kaza ka bani kaza to a nan gurin ya halitta in ba ka aikin dadan wannan tiya biyar ta busashe kenan za ta yi daidai da wancan ɗanye kamar tiya bakwai saboda in ya bushe zai rage to wannan sai ai amma shi ma kasa da wasu ibiyar kai ya kai gwargwadon haddi da zaka kada kai gwargwadon shi ma nan dan kaba cutar ke na sau da mutum yana mangari yana da bukata sai a yi wannan amma duk yadda za a yin ya zama adadin kar ya wuce wasu ibiyar kimanin kenan tiya kusan dab da ɗari uku kenan ɗari biyu da wani babu shahiru bi shahir wannan babu zai karanta da mu hukuncin jagwar ko masanya na jinsi ɗaya na abinci kamar sha'ir kaga wancan lokaci suna ta'amuli da sha'ir sha'ir dangi ne daga dangi na alkama ko dai sha'ir ko kuma kamu duka waɗannan jinsi ne guda kaga sukan ta'amuli da sha'ir saboda yin gurasa da sauran kenan nau'i'ika kamar yin haisu duka sukan yi da wannan a nika kamar misali tukudi yadda zai zama ana a gama da danyen mai da abin nan da ciku ko kuma ya zama to kenan a nika a yi kurasa duka su kan yin wannan ko kuma ya zama to an yi kenan abin da ake ce ma kenan saridu duka da shi'ir ana ta'amuli da shi kamar yadda muke sarrafa hatsi to haka wancan lokacin su kuma shi'ir shi yake matsayin wannan za su ringa sassarrafa shi ababe daban-daban wanda sha'ir ɗaya ne daga nau'ika abincin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ni'ima shiga bayi ɓangaren lahiya shi yasa za ka ga a yau ya shiga janibin tufful asha kamar yadda hadisai sun tabbata cikin sahihul bukhari na irin yadda ake sarrafa sha'ir kamar sarrafa shi ɓangaren yin talbina kaga nan sara sai ce inna tajummu fa'adul azim takan kwantar da takan lausasa ta tattara zuciyar wanda yake cikin damuwa da bakin ciki shi yasa Aisha Allah kare da gare ta in mutane an yi musu mutuwa takan sawa a yi musu talbina a ɗauko shi a nika shi a tankaɗe garin sai a yi kunin shi tare da madara shi ake ce ma talbina a dakan sha'ir a dake shi ko kuma a dake halin kakin hal dusar duka gabaki ɗaya a nike shi sai kuma a kawo ruwa a ɗan tafasa saman abu wannan a ɗan zazama sai a talga sai a sa madara ko a sa zuma to shi wannan gidan da aka yi mutuwa ana ba su saboda yanayin ɓacin rai yakan tausasa zuciyar mai ɓacin rai sai zama irin damuwa da wannan yakan sauka gawa haka ɓangaren kama abin da ya shahi tausiyar ɓangaren abin da ya shahi kumburi na ciki matsalolin da suka shahi kamar misali ɗanyantar da hanta da kuma kawar da dukkanin waɗansu datti wanda za su suke tattaruwa ga hanta to duka shi wannan janibi ɗin yanayi kamar yanayin zafin jiki misali na masu matsala na sukari ko zahi na jiki misali to yakan tausasa wannan rumama na jiki da kuma abin yankan layyana yakan layyana ɗabi'a kenan babu bai isha'ir bisha'ir ya za a yi jagwar ɗin sha'ir tare da sha'ir ɗaukuwan shi kamar yadda kuma za a iya tawasa shi sha'ir ɗin ya zama to a tawasa shi kamar shayi haka a tawasa shi kenan duka da tsake da wurkakin shi da koni sai a tafasa shi kuma sai zama to sai a ringa sha shi ma ruwan nashi kenan aka iya ta'amuli da shi a duka waɗannan ababe babu bayan sha'ir bi sha'ir amma da kibna ausin radiyallahu ta'ala anhu أنه التمس صرفا بمئة دينار قال فرعاني طلحة بن عبيد الله فتراوتنا حتى حتى حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يدي ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر رضي الله تعالى عنه يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء وذكر باقي الحديث وقد تقدم وانا حديث لقى مالك بن أوس أنه تمسى صرفا بمئة دينار يعني من change da dinari dari a mashi canji ƙala ya ce fada hani tsarha bin ubaidillah sai tsarha ya kira ni fatara wadda sai cinikayya ya gudana tsakaninmu a tarawun shi ne cinikayya tayawa da kuma tantaunawa na ciniki a tasarafa mini har ya karbi wannan canji da gare ba sada zahaba sai amshi zinari yi kallibu hafi yadi yakan jujjuye canjin a hannun shi kudada a hannun shi sun makala ya ce hatta ya fi hazini minan kaba tun da yanzu mun daidaita zan canji wannan dinari ɗari naka ya rike su hannun shi sai ce to yanzu na yarda na gamsu da canjin da zami amma ka jira har sai wakili na ya zo daga gaba kenan sai in baka abin kawai misali ku yi tantauna ciniki da mutum nawa za ka sai da mun wannan naira dubu ɗari ina sai ta cika kaza yanzu ya kwan sai karfe kudin sai ce to shi ke yanzu na karɓi nere amma sai faɗin bari yaro na yana murya in ya zo da yamma zan baka kaga yanzu ai jinsi ya canza nera ce da sai fa ya amshi nera ya ce to ni yanzu barin je kano amma yaro na in ya zo daga murya zai baka kaga an samu mi annasi a jinkiri wa umar radiyallahu ta'ala anhu yasmu dhalika sayyidina umar yana ji fa kale ce wallahi la tufariqu hatta ta'khudha minhu wallahi ba za ka rabu da shi ba har sai ka tarbi gudun ka daga gare shi duk lokacin da ya zama jinsin kuɗi ɗaya ne sefa da sefa haramun ne a yi tafaduli riba ne ba zan ba ka ba jika goma sukutum ba zan ba da ba misali jika goma da dala hamsin ko goma da rabi misali yan jika goma da dala ɗari kai kuma kamar yan ɗadagage misali na jika goma ko yan goma goma na jika goma haramun ne sau da duka sefa ce jinsin ɗaya ne amma naira ce da sefa wannan ya halitta duk yadda muka yi yarjejeniya dubu uku shiga ne kasuwa ce kenan wannan tsakaninmu to amma ba babu zance in karbi nerarka sai fa kuma yi daga baya ko ka karbi sai fa ta nera daga baya kenan jinsi ya sha bamban ya halitta a yi tafaduli a yi riba to amma kuma baya halitta ne a yi nasi a jinkiri in haka yi jinkiri kuma ya zama tori ba da shi ne ko transfer ce dole sai dai a zo misali to ga jikata ɗari misali ina son naira nawa kuke canji kaza ne ga jikata ɗari na baka a take kuma mi sai ka mutu rufin naira a kafa a cikin amma irin wannan na 'yan kasuwa lamuni da ake cewa wane yana lamuni amma da ba su lamunin ba zuwa a yi wanda wajensu ba canji wajensu a ce da lamuni wane yana ba da lamuni wannan lamunin ba alheri ba ne kawai ka haɗa kuɗinka ka kai in ba kuɗin me yi matsala me zahi haƙura mana te mun mutu ma za a yi kaso lokacin da muke da ran namu ma kaso barin mu take to mine ne mushkila kenan bakin kuɗinka ka gode ma Allah ka tuya su ana sa abin shi kenan ka yaƙuri sai ka bo su hanyoyi in ma ka je karamci kuɗi wajen wani wannan daban ya halitta in ma ka je ka ba da shingina ka amshi kuɗi wannan daban ya halitta amma sau da wannan lamunin sai ka jawo rashin albarka har ma ka je ka tun da su yanzu kayan ka zuba kuɗi kayo koman da amma kayan wasu sun zo shagon kaske ne komi zai iya faruwa ga yasu komi yana iya faruwa ko a amshi ko a tsare su a ce he ka saya ko kuma duk dai wani abadi yana iya faruwa to bakka tunanin sababin ribar da Allah ya ce ya makullahu riba wa irbis sadaqat Allah ya sa kansu shigo ta matsala to kaga irin wannan hakuri shi yayi rashin haƙurin nan da gaugawa sai an yi kuɗi da wuri da haɗama shi ce jayewa mutum ya kuka zuwa karbi allah kwashe ba kuma dukiya a baya wannan ya laka fari guna da na? abin ba daga suna ba ne abin yana daga imar kudin da bambanci shi ne amma ba suna ba ne kawai ya daraja wancan kudi yake a wannan yake in dala ashirin a nan samfuran nan ita ce samfura a can go ba matsala in kuma a samfuran talan sunanta dala ashirin ce nan go amma can dala goma ce amma ta maɗe ce kaga ai ba ɗaya bane ba darajar da aka ba saboda darajar ta na da alaka da abin da muka yi urfi a tsakankanin mu yau din da za mu yi ta'arufi tsakanin mu wannan shine shiga goma kaga wannan wani abu ne da mu muka yarda da shi a matsayin kuɗin mu sannan kuma muka yarda da shi a matsayin gafi mu shi misali muke cinkayya a haka na wancan garin su kuma da ba to ba ba shagar ne ake kallo ba ko kuma abin ana kallon darajar kuɗin eh ai kudin ya sha bamban ne kudin ya sha bamban ai ai ba dai bane go ba dai bane shine ai matsayin da naira da dala ha eh sai ba sai ba ne duka sai ba sai ba. Sai ba. Amma kama a can, in kana so shiga goma, samfura gina, ala, a baka da a kudu da namu wani. To amma a kaman me bambanci tsakanin akwai bambanci ko yawa to kenan wannan bambanci shine ya jaza bambanto canji shine ya jaza ai inda ba bambanci da babu wani matsala inda ba bambanci ai ba mushkila kenan dama abin da ya jaza ƙarin bambanci ne Mm. ha yau to ka gani to kenan wannan shine in dai an samu bambanci to kenan ya halitta wannan yasma dana faqala wallahi la tufariqu ta ta'khudha minhu ba za ka rabu da shi ba sai ka karbi kanka daga wajen shi wannan yana nuna mana kenan rashin jinkirtar da bayani a lokacin bukata da kuma bayyana ma mutane gaskiya wala yakhafu fillahi yawma talaq da kuma yadda ya kamata shugaba ya zama tona tsaye akan kulawa da kasuwancin al'umma don saboda su samu tsabtacce dukiya ta yadda za a raba kasuwa da algusu da riba da duk wata cuta da duk wata dama-dama wannan sai zamanto ana samun kenan haɓaka arziki 'yan kasuwa kuma baƙi ma suna zuwa suna ta'amuli amma duk lokacin da aka bar 'yan kasuwa su abin da suka ga dama to kaga sai shayo rashin shigar baƙi da kuma rashin albarkar kasuwa qala rasulullah adabu bin zahabi yace manzalan sassa ya ce cinikin zinariya da jinsin zinariya riban wannan wani bane illa ha an biha an sai hannu da hannu sai ba da sai ba riba ne in dai ba hannu da hannu ba yanzu misali ba za ka ce ba in ce wani canza mun shiga biyar sai ka ce babu canji amma sai shiga uku sai na ce ban jika uku amshi shiga goma in mun tashi na karɓi shiga biyu wannan akwai rikici kaga adinsu ne canza mun jika biyar a babu canji amma ga jika uku ya kace to ban jika uku shi jika biyar kinta in na tashi na amsa wannan jinkirin da jika biyu ta tai a wajen ka kaga ai akwai wani nau'i na karuwa wanda kuma abin taimakeke ne yana tsakanin sai dai kawai abu ɗaya in amshi jika uku ka jika biyar ɗinta tana a jikuna sai nemo canji mai dama kaga me nayi jika uku na ranta wajen ka amma a yi jinkiri baya halitta sai dai hannu da hannu ga jika biyar gaban jika biyar an canji hannu da hannu amma ga jika uku amshi daga bana karɓi kasa to kaga yanzu wannan jinkirin ai jika biyar za ta iya faruwa to wannan jinkirin da aka yi akwai nau'i na riba a ciki illa ha an biya sai da mai kike ne hannu da hannu wa zakara ba kuladi to kar ta kaddama saboda haka wannan ya nuna haramun ne a kudin da suke jinsi daya a yi tafaduli mi ake ce ma tafaduli ƙarawa fifita juna sannan haramun ne a kudin da suke jinsi ɗaya a samu mi annasi a jinkiri dole he abu biyu hannu da hannu kuma babu ƙari babu ƙari babu rage shika biyar shika biyar mai ko in meka in ko ba haka ba sai dai kawai ramce kuma amma in bada daga bayan amsa kaga an samu jinkiri kenan maimakon uwa tsati hannu da hannu kenan an rasa wannan wannan hadisin ya maimaita abu yi a babu ma yanzu karfi bai tsamiyar hukura bayani akan cinikin abinci da kuma ihtikari wanda mun yi shi a baya ihtikari wanda aka ce sayan abinci a yi tsumin shi sai ya yi tsada a saida mutum ya sayi wake ko hatsi ko dawa ko shinkawa ko maka ya girke ta da niyyar in ta yi tsada ya saida ba wai kai koman duba da yawa misali da shagonka kana sai da wake kana da kuɗi misali sai ka sayi wake buhu dubu kake sai da abinka kake sai da tun wake ka sai shi na ɗari ɗari ana sai da ɗari da ashirin ya koma da talatin ya koma da arba'in ya koma da hamsin har ya kai shi ka kai dai kana sai da ba manufar ka bar ka saya mi ka yi tsumin shi har ya yi tsada a kayan kasuwa ka ne ka saya mai yawa sai kake sai da yana karuwa kai ma kana kara kudi yana kara kudi kana kara kudi wannan ba shi bane ihtikar ihtikar kawai waken ka mutum ka sai ka kakare shi ana neman a sai da kake sai da inda baka jibge shi ba ka boye shi ai kawai kasuwa za ta yi halin da zai zama to babu wani tsanani amma kai da ka saya fata kace ya zama to ya lullunka al'umma ta shiga matsala ba sai ka ce ba fata na mutane su shiga matsala aikin da kai ne yake nuna cewa abin da kake so abin ya tsada tsada kuma shiga matsalar al'umma ce ce zanen sassa ce la ya kafiru illa khatu ba kowa bai ke iya tukari sai alkhati wanda yake mai aikata kusakurai sai mai kuskure kuma duka yana daga kudaden da tara sai yake shayowa shi da abin aka ce ma ba mu da barka kawai ka kiyaye shi ka zama mai lafiya wallahi Allah ya kwashe ma dukiya albarka eh ka gina masallaci ka gina makaranta ba da sai kai sarka ba lada kai alheri ba lada ƙarshen ta ma ka je aiki hajji ka yi hajji lalabai ko nasa ka shi yasa kula da janibin abin da zai shigo hannunka wannan dole mutum ya tsaya kula kula da janibin abin da za ka kashe duk abin da akwai haƙƙin wani to kawai ka ce ya yi shi shi da zaman lafiya yau ne da kake ga abin ba a damu ba da mu'amala da kaza kawai kowa gaba gaɗe yake yanzu mafi sauƙi yau ka ɗau misali mutum ne zai je shi ake hashi maimakon ya tashi daga ƙasarsu ga yadda aka yi ga tsarin da aka sa tashi ta yi sai tashi ta yi wata ƙasa a mushi takardar aihuwa a mushi wane ne a yi ƙarya a ce ga ƙauyensu ga dagacinsu ga yawansu ga wani su duka a mushi fasfar shahadatu zuwa ƙaunar zuwa wane ne duka duk gaba ɗaya a tattara mushi ƙarya gaba da baya kawai tashi kuma ya ci abincin wasu kuma gwamnatin da ta zuba ma talakawan ta kudi shi ma a ba shi kudin wannan talakawa a kai ɗan ƙasa kaza ne ɗan ƙasa kaza ne sai amshi tallafi har ma gwamna ya zo shi to ina talakana ina 'yan maza ɓata ya ce gani kuma aiki haji aiki haji ka ɗauki misali wadda rashi ka gani ya kawo masa ya mutu kaga mutane sa abin da suke yanzu wannan ba ma dauke shi ba komi sai ya tashi ai hajjin Najeriya zai walla ai ta Najeriya ya eh ai ta can gurin ai ya hidadi wai shahadatu zur zai je a mushi a mushi duka komi da suna wannan ya ci abincin su kudin tallafin su kazan su kai ho kamar barawo kamar barawo ha to zawwa kai misali ga 'yan ma'aikata ne sun yi aiki nan gurin dukkan sanar gurin ana biyan kudi sai ka zo kai maka layi mai gidansu yana biyan kayan kwanakwai shi tare kayan shi kawai kai ma ka shiga ake baka ni ne wani ni ne wani ka kaza kai ma ka amshi kudi to kaga da ire-iren wannan rashin kulawa mu da tsawon ya samu mu daukar shi ma komi to kaga dole ya zama muna taka tsantsa ta dukkanin abubuwa abin da zai shigo mana da abin da zai fitar mana har wannan ce ta kai mu hatta da ibada ta mu muke sa mata coge da algusu wanda kaga algusu haramun ne mana gashana wale samina har ma sai an tsara ma maganganun da zaka bari ka gani a samu wasu imagination marasa tsoron Allah a gamu duka da su da waɗansu daga tai marasa tsoron Allah a ce kai ɗan ƙasa ka bani har ma a faɗi ma danginka da kaza to yaya mutumin da zai intisabi zuwa ga kabilar da ba ta shi zuwa ga jama'ar da ba ta shi ba ka je maka da shahadatu su aikin haji babu bai zahabi bin zahabi cinikin zinari da zinari an abi bakra ta radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi'u zahaba bin zahabi kar ku sayar da zinari da zinari illa sawa'an bi sawa sai daidai da daidai sai fa da sai fa daidai wa daidai wal fitta wal fitta azurfa da azurfa illa sawa'an bi sawa sai dai a ba da daidai da daidai dinari ɗari dinari ɗari dirami ɗari dirami ɗari wa bi'u dhahaba bil fidda wal fidda bil dhahabi kayfa shi'tu amma zinariya ce za ba ka azurwa wannan ana iya tafadul saboda darajar ba dai bace sai ba dala dala naira kaza ta wannan ya halatta ai tafadul abu ababu dhahabi bil warqi yadan biyadi ya maimaita shi a in zinari ne da azurfa ya halatta ai tafaduli amma yadan biyadi sai ba da naira ya halitta a yi ƙari amma kuma mai sharaɗi hannu da hannu naira da naira baya halitta a yi ƙari ko a yi rage sannan kuma baya halitta a yi shikiri amma jinsi ya canza ya halitta a yi ƙari amma haramun a yi mai shinkiri wannan musulunci don kulawa da dukiya sau da dukiya yiwa mulhashi yin irin wannan cirkayya yana shahi albarkar kasuwanci yana shahi albarkar dukiya in dukiya ta rasa albarka aka samu kare arziki ba kai ɗaya ba ka kare kare arzikin mutum ɗaya kare arzikin mutane goma sha sau da mutum nan suke ci a ƙarƙashin na daga iyali da yara da wasu wanda za ma ka sayo na abu su su faru da shi yasa addinin musulunci sai ba wannan janibin kulawa babu bai alfitta bil fitta na da dama riba ce ya ka yi cinkirin an riba ta shi ya koda ba ya ƙari ba saboda ai cinkirin zai baya zuwa ga ƙaruwar su waɗancan kuɗi yanzu sai na amshi naira ta misali sai na ce gobe zan baka sifa wannan naira ta ka ai zan sayi wani abu da ita ne ta ƙaru bom daga yau zuwa gobe zan sayi abu misali ko zuwa jimawa a samu ƙaruwar shi kaga yanzu sai ya zama to kenan akwai wani nau'i daga nau'i na na cinikayyan ƙara kuɗi a ƙarƙashin wani sau da aka shi yasa sai aka hana jinkirin kawai in wannan ne sai dai hannu da hannu ba tare da hanyoyin da shi a shi ne aka faɗi man ɗaru ko jangyabi gari a yawon faɗe shi a shi kuma wani ya tana mai zafi ga shagon shi ga shagon ko ya za a yawanci shi faɗi ku shi da ƙarshen tabari fargatar su ta kawo kuma ba ya manci in za a manci ya yi a rubuta shi shi ya sa ma ai wannan dan ba manto ne ko rubuta ba yi kamar yanzu makwabci da makwabci wani ba da canji ramta mun shi karo ai ba ni manci ai dai cutar manto gare shi in dai ba cutar manto eh eh wannan kuma larura ce amma kalla kaga an manci larura ce akwai masu cutar mantuwa musamman irin yau za ka ga yawanci tansiyan diabetes da wasu cututtuka suna jaza ma mutane samun mantuwa shine wasu kuma larura ta yau da gobe sai kaga akwai yanayi na mantuwa nan da na yau zai manci allan bara a buga a kada ariya so ya ce ba haka bai a yi tarjici ka gani da ana samu shekara uku muka halarci wata sabka shekara biyu ne mu ɗaya da ɗiyan shi suka yi khatamar sabka a makaranta shi da kanshi ya zo da takardu na hilaye uku kuma ga yaran duka kagare taron sabka ai mutane sun kai dubu ko wani makawacin haka aka sanar da cewa gashi alhaji wani ya bada aka mishi addu'a aka yi jinjina kuma ya ɗau takardun nan ya ba malamin ya fa ba da takardun kawai yanzu nan da wata aka zo ce sam ai ba ai wannan ya zo kuma da wani shaidar shi shaidar har ya ce ma malamin bakka da tsoron Allah wani ya ce to alajiya aka yi takardun karar dukkanin suka shiga hannun malam tun da ƙarshe ga takardu gidan ka shiga ya sata malam ya ce a kira ɗiyanka wane da wane da wane ya ce aka kusa ɗiya wallahi aka yi aka yi kurmi ya ce san ba yi ba ka gani na ce yana da tansiyon ko ya ce wallahi tansiyon da yaushe ya ce kawai ime uzuri ime uzuri ko larura ce ba yiwa ai abinda aka yi shi cikin dubu na ce kuma kuna iya misali a lalubo tsohon kasat ɗin wanda aka yi abin na ce ku samu kawai a zo a sa mashi kagani a zo a sa ko a jini ɗaya ba mushi ba za ku yi a zo a zada a taimake shi kaga tun da ya yi wakafi ne ba da kagani kena a yi a taimake allon baran kawai ya ce sam aka yi tarcici aka zo gaban wani malamin da shi shi yana daga wanda suka yi shawadi wanda ya darasu shi ya rasu ma iya daga masu jawabin gurin sauka duka suka tabbatar abu jama'a duk ga shayi kawai ya ce samun shi ba a yi wannan abu wannan malamin bai da tsura to ka gani eh duka duka ka gani eh duk sun halarta duka shi abin nan kaga shi ma abin ya fusa abin abin takeici zaka ga to amma tansin mantuwa ce tun da yadda ya sa gardama abin za ka yi mamaki ga gani to mutane da yawa suna da ire-ire wannan sau da haka ba abin mamaki ba ne ba don an samu wannan amma duk ba ya jaza kuma don saboda wannan a ce sai dai mutumin ya rike shi ka biyar ɗin ta yadda riba za ta shiga ciki eh to shi inda inda gaskiya ne da matsalar ta yi girma ba ka wani amma kai da ka ɗauki takardu ka ba da kaga to ya ne aka yi takardun suka shiga hannu kawai to sai ya kamar sai ya juye gaba ɗaya kawai kawai shi zancen ma duk wasu ma dalilan da za a cewa kawai ba kamata so ba yaushe ma shi ya ba da abin shi aina aka yi ka gani to shi babban abin da kai ce shi wancan shaidan da aka kawo wanda ya ce a malamin kawai baka da tsoron Allah ka gani shi shi ne ake takaici shi ne ya ce malamin bai da tsoron Allah wani baya ka gani in alajan an ce ya samu shak to shi kuma wa wancan shi ai ba shak din bai samu kuma har yana shi ban malamin da bai da tsoron Allah babu bai da fitta bil fitta to akwai abin da dole a dinga ma mutane uzuri kaga ko shari'a dole tana kallon wannan wanda yana da wasu larurori ba za a hau ba a yi wannan din shi a kai ana bin sai da kudiri radiyallahu ta'ala wani an na rasulullah sallallahu alaihi sai dai wanda inda gangam ne in kuma an san mutumin da gangam ne to wannan laifi ne ka ga da kai matar dan ta arab abu sai ta yi jayawa da ka dace ma hannu in ta ara abinka sai ta ce ba ta ara ba to kaga wanda lahiyar shelau bai da wani matsala su dama irin wanda sun saba wannan ne sai zo da gaugawa na bani kaza kaza da an ji wasan kama akwai masu wani da Allah gashi mun yi wani ciniki da kunce mun ba ni miliyan guda na da Allah zuwa abin da zan fara ka gani in ka bashi kawai shiru shiru akwai masu salo da yawa da hikim sun san yadda za su yi sau da su ba tsoron Allah sai su kyale kai kuma kana jin nauyin su kwana ɗaya kwana biyu kwana kawai da an zo sai ce Allah baran ba a yi ba kuma a yi ta bugawa kawai samsam ba a yi ba akwai masu wani da wanda kuma abin ne za a zo su karɓa ɗin su karɓi guda ka za su ce ba haka ka gani da kwayan da shi ma ba juma'a ya dinga ma wani shat na wannan da afun da juma'a ne ya dinga ma wani shat sai an zo kawai in aka ba shi tano goma na mai in aka ba shi tano goma ya zo sai ce tara ne a yi ta buga ce tara ne to ka san ɗan kasuwa in kana mai ciniki da yawa wasu yan abubuwa sai bari saboda gudun karkafa ne da rinka wasa sau da aka wani ɗan shirkin da za ta akwai marasa tsoron nan in dozin goma sha biyu ka ba shi in ba ka tsaya ba aka yi keke da keke in ya zo biyan ka sau da ba tsoron Allah sai ce sha ɗaya kuma a ja a sha yanzu kai kana tuna in aka yi abin nan za ka rasa shi to kawai ka saka amma kai ka san abin da ba ka to haka ya ta yi shi mutumin yana ta mamaki irin sai da shekaru sun tafi bayan a yayi kudaden yayi komi kawai sai wata rana ya ce sai ya zo ya karama shi aka ce ana sallamar shi ya hoto ya ga mutum masaki kashi na wurin ya ce wani daga gane ne wani ne wani shekara kaza da mai lokacin ina amsa ka ba wajen ka sai in ce kaza ne saboda haka ka yahe shi ne ya ce har shi har ya ji daɗi saboda yana taɓa maki wannan hali shi ya san tafus tafus eh kaga shi eh to kaga matsala shakku ake sa yanzu a hirar kawai sai ka bari saboda duk an rikita ya rikita ka musamman in kana da kara kana ga kamar zai zama tuhuma ne eh mana ƙarshe haka yarda kawai shi ke to kaga duk in masu irin wannan ne labudda ya tsaye aike kyakkyakki ko da abin sai an jima ne a rubuta a yi ƙomi sa an a yi da shaidu kar ya yi gauga ce a ba ne ina zuwa wanda zai ce ba ni dala ina zuwa yanzu zai yi abin akwai masu wani ka gani ba ni dozin da ya dala kafin yanzu ba ni kwamfule duka gani yau ka gani ba ni kaza sai karɓa da gaugawa to in makwabcinka ne yanzu da ƙarshen an tashi kasuwa ana fanshewa kai ka amsa ni na amsa kuma dama irin wannan ba rubutu ake to in an zo lissahin sai maka shaɗin wancan in ma kamance ya kyale ka wani ka zo gida an kai tunani sai ka tunatuwa an yi kaza to irin wannan kawai a rubuta don saboda kiyayewa dukiya ba daidai ba ne ba mutum ya dinga albazzarancin dukiya shi wanda zai ci harkar ba ta mai albarka to kaga ya asara ce ta yi kai kin ta huta daga hannunka kuma ta je shi kuma shi ba albarka ba za ta mishi kenan dole a yi takatsantsa a irin wani ana bi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u adh-dhahaba bil-dhahabi karga ku sayar da zinari da zinari illa mithlan bi mithli face daidai wa daidai wala tashifu ba'daha ala ba'din kar a bibita a ƙara ma juna akan juna wala tabi'ul warq bil warq kar ku sai da azurfa da jinsin azurfa illa mithlan bi mithl sai daidai wa daida wala tashku ba'dha ala ba'din kar abibi ta juna akan juna ta yanda za a kare wala tabi'u minha gha'iban bi najizin kar a sai da ga'ib wanda babu shi a halarce bi najizin da hannu da hannu kenan wannan baya halitta ba ni miliyan guda ta naira ba ni miliyan guda sefa ranar alhamishi in an zo min da nera ta daga gabas kenan zan sai da maka ita kaza ni ciniki kaga wannan haram baya halin me zahi bari har nera ta ka ta sai ta shi kenan dai wannan gaugawa da wannan shi ce jaza babu dinar bi dinar na sa'a hukuncin zinariya da zinariya amma na sa'a tare da jinkiri hukuncin zinariya da zinariya na sa'a amma tare da jinkiri ba ni ɗan jika ɗaya-ɗaya na jika ɗari akwai ‘yan goma-goma suna gida in mun tafi gida zaba kaga ai jinsi ɗaya ne kuma babu tafaduli to amma me akwai jinkiri to yaya hukuncin wannan wani radiyallahu anhu qala ad-dinar bid-dinar dinari da dinari wa dirham bid-dirham dirhami da dirhami fa qila lahu inna ibn abbas la yaqulu ai ibn abbas shi baya ga cewa hannu da hannu fa qala abu sa'id ibn abbas sai abu sa'id ya ce wa ibn abbas samiyata min annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ne kaji ya ce ba sai an yi hannu da hannu ba an wajadtahu fi kitabillahi ko qur'ani ma'ana qur'ani ne ko sunna kaga wasu sahabi ne ya ce ƙorani ko sunna ya ce ma ɗan wunshi sahabi amma zuwa ya hada ba ka ce ba mu aya ko hadisi sai ya fara hada ku komi ku ce aya ko hadisi wannan ƙarshen ilimin wannan karatun naku na gardama addinin gardama komi ku dalili to komi ne komi ne he da ƙorani da hadisi sai a shigar kici ba laifi ba ne wanda ya ce dalili yake so ai ba komi wani inda kai ka bashi in babu kuma shi kenan kawai kenan baka da dalili kenan salas ibn mas'ud ya ya fade wa faqila hudahu sai aka ce me inna ibn abbas la yaqulu fa qala abu sa'id ibn abbas sai abu sa'id al-khudri ya ce wa ibn abbas sami'tu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ne ka ja fadi aw wajadtu fi kitabillah ko qur'ani ka samu qala kullu dhalika la aqulu yace kowanne daga ciki ba ni fadin haka wa antum alam bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu sa'id ai kukun fi ne ma sanin mazalar sassan ma'ana kukun hila da zurtar mazalar sassan sau da haka in ma sunna ce ai tsabakaka tana sama da kawo kenan in har kai baka sani ba ya kuma za a ce ni na sani kaga tawali ya ce an kawo alam da rasulullah sassan min ai kukun hila sanin mazalar sallallahu alaihi wasallam walakin nani sai dai ni a khabar ni usama Usama ne ban labari annan da su san kala. Annabi sallallahu ya ce la riban illa fi nasi'a. Babu riba illa fi nasi'a. Sai a cikin mi jinkiri. Sai a cikin jinkiri. Wannan malamai suka ce kamar faɗin tsantsar riba, kamar ka ce tsantsar riba a riba ta jinkiri. Tsantsa in kana neman riba tsantsa riba ta jinkiri, kaga baka kore ba ni riba ta tafaduli. sai dai nuna kai gundarin ribar da babu wani shakka ko kokonto a ciki to riba mai wadda take ta jinkiri riba ta jinkiri saboda haka abdullahi bin abbas da yana daga waɗanda kenan suke da fatawa na cewa tsakanin jinsi ɗaya ya halitta a yi tafaduli ya halitta a yi tafaduli saboda haka abin da yake haramun a jinsi ɗaya kenan jinkiri amma daga baya sun dawo daga kan wannan fahimta ɗin kamar yadda wasu daga sabai suna da wannan daga baya kuma suka yi tarajumi saboda haka kenan riba ta tafadiri riba ta jinkiri duk waɗannan suna daga cikin riba imam al-bukhari ya fitar da wannan babul bai'ul khamsi min at-tamri wa bai'ul fidda bil fidda wannan hadisi yana nuna mana yana daga mafi muni daga muni riba riba ta jinkiri sannan kuma riba ta tafaduli a jinsi daya shi ma dai haramun ne sannan irin yadda sahabbai junan sai ke kimanta juna da kuma neman dalili a duk lokacin da wani zai aikata wani abu to lalle a nemi hujja don saboda karewa shari'a don saboda karewa shari'a sannan kuma ihtiramin waɗanda suke tsabaka wadda take ta sama ko da kuwa kaga shi sahabi ne shi ma sahabi ne sai dai ya bibice shi ta hanyar lazumtar manzala ta hanyar shekaru babu bai ilwarki bizzabi nasi'atan hukuncin cinikin zinari da azurfa amma nasi'a jinkiri an albarra bin azib radiyallahu anhu zaid bin arqam annahu ma su'ila an sarfi an tambaye su akan hukuncin asarf canji wa kullu wahid minhum yaqul ko ne na ce hada khairun minni wannan ya fifice wa kilahuma yaqul ko ne kuma yana cewa na rasu da sassa an bai da zahabi bilwarki daina daga barra bin azib annahu wasu ila an sarfi an tambayi barra da zaid bin arqam akan hukuncin canji wannan yana nuna mana duk abin da musulmi zai ce kayya to akwai bukatar ya zama to ya nemi ilimin wannan abin baya halitta mutum ya abi haka kawai molanka kaga shi yasa sai zama dangane da hukuncin asarf canji kai ne za ka shiga canji kawai ba ka zo ba ka fada ba tare da basanin hukumcin da kuma yadda ake yi da kuma menene da sumta wala halilu an ya fa'ala filan hatta ya alama hukuman lahi fihi ya tambaya an tambaye su dangane fa kullu wahid minhum ma yaqulu hadha khairun minni ko ne yana cewa wannan ayyafi fice ne yayi ne ilmi shine aure wannan haka halin safai da an yi tambaya kowa sai dinga mai da tambayi zuwa a tambayiwa ne a tambayiwa ne ba irin yau ba ne da ke da 'yan akaran bana wani kafin a tambaye shi ma ya ba da isa ba haushi aka tambaya ba wanda ake tambaya daban shi kuma karab sai karab ya ba da isa ga gani to su sabai kowanne ya ka zo ana tambaya kowa soke wani ya kambace shi kowa soke wani ya kambace shi wakilahuma ya ƙul na rasul an bai da zabi bilwar idaina dukinsu suna ci annabi salasalam ya yi hannun a kan cinikin zinari da azurfa kuma a matsayin bashi ma'ana jinkiri kuɗin da aka samu ikhtilafil jinsi baya halitta a samu mai annasi'a jinkiri a tsakani kaga kowannensu yana cewa baya halitta a yi a matsayin bashi wannan hadisin bukhari ya maimaita shi a biyu a babu tijara باب التجارة في البر الشركة باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف فدائر الصحابة باب كيف آخر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يا ميمتا على وجهه sannan sai abin da muka ya sauke da Allah ya kama tarayya kuskura Allah ya wani nam nam eh tukari nam ai wasu suna ga kwanin mawaya na ta wasu kuma suna ware ba ne abinci sau da aka abin da ba na bukata ba abinci wanda duka wasu ababe ne wanda suke kamaliyat da ta hasimiyat wannan babu ne kamar su misali ka sai ya ne isha da sai ka rufe shi lokacin da zai tare sau da kana ga cewa yawa ka sai haiwaye ka ajiyewa kaga lokacin abin da iya lokacin bukata sai ka dan kara wasu suna ga wannan ba ne wasu suna ga koda ma wannan ne a ciki da akwai sa darar to sai dai bai kai na abinci ba abin da ya tilasta a bukata waɗannan abubuwa ne da ba tilasta ba ne abinci yawa shi ne irin masu harshe wanda suke kamar irin su aya irin su bushiya kamar su wani rigi abubuwan da su ba abinci ba ne da fi don suna kuma shi da abinci wannan wasu kuma har waɗannan ɗin masu kan shigarwa matsala ce ko fi na sai dai ba kamar abinci su ba ya daraja kasi ya duka ya shi abinci ai ajiyar taka za ta sai tsaye wata gani inda baka sayin ba zai ta yi haka daidai wa daidai gwagwadon bukata sai ta yi a haka amma dole aka sai aka aji ai an matse shi ne zai karamci a kasuwa karamcin shi kuma zai sa tsari shi ne abin da ake yi shi kuma tare a kwanke ne kun ta dama karin mana ya sai da ɗaya ne shi ne ake zancen baki shi ne mugun ta saya ko ta saya da kaka ko na yahudun sai abinci ne wa a kamar in ba bukata kana gaba ne a duka baya hanyar da yin ji abinci ne sayan kawai mujarradin sayan ya ajiye shi ne zai jawo kawo a gani zai jawo abin da tsada ya yi karamci sannan kuma ya tsada kawo kawai kauce ma wannan shi ne auna da abin da yake abinci malam kamar saya da niyyar ka sai haya kurin lokacin da bukatar ta kama ka sai da ka amfani
to har kamar sai baka haka ne.
saya ba da niyyar ta ga ka saya da niyyar ka sai haya in bukatar ta kama ka ya ai ba niyyar ta kaza akan lawa aikin naka ai shi ne zai samu mutane da rana sai dai in wa amma kai da ka saya misali ko ka sayi wake misali amma da niyyar ɗin lokaci ya yi ka sai da ma mutane a farashi ka ga wannan taimako wannan makarar kamar malam ina da sararar kuɗi na haka eh ban san abun da Ka kashe, sai ka saya.
saya na aiki kamar ina jira kurin in bukata ta kama ni eh sai in sai da in yi bukata ya sai ka yi bukatar ka Eh, kamar yana son ya arme malin nasiya na Eh, eh, sai ka saya to shi ne kenan abin da za ka sayi ka ajiye ba a son ya zama ka sayi abinci yawwa ka ka sayi abinci shi ne ya yi kenan kukuta Mm. Mm. da wannan malikin shi ne ya halitta rihila ta yi rikin rihila ta shi ta yi sai ne shi ne nan kana yin sai nan ka kai gudu yake tsada wannan kuma kenan ka ga fatauci wannan ya halitta nan dari ne ka sai aka kai can biyu ka je ƙauyuka ka a auna kaɗan kaɗan kaɗan wajen mutane dala hamsin dala sai da ka kawo gari sai limka ko zama wani to ai kaga wahalar ka da ka sha na zuwa ka tattaro dole ita ce kake jaza dan ka zo ana sai da gari shi ka guda mu ka sai da ka dauka daga nan ka tafi gari ai wahalar ka ka sha in ma nawa za ka sai da shi can gure yadda ka ta zo ka sai da kaya amma a ka a jirgi a amshe daga hannun talaka ya yi karamci a kasuwa shi ne abin da shari'a ba ke zama da shi saboda akwai cutar da ɗan'uwanka Allah wasu ne da Allah